qala ibnu battal ibnu battal yace fil hadisi a cikin wannan hadisi hujjatun akwai hujja fi tarkil khuruji ala sultani cewa kada a yi ma shugaba ko kuma sarki ko hakimi tawaye walau jara ko yayi zalunci wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace yakunu ba'di a'immatun za a yi wasu shugabannu bayana la yahtaduna bi hadiyi ba sa shari'a da shari'ata wala yastatinuna wala yast tannuna bi sunnati ba su sunnantuwa da sunnata wa sayaqumu fikum rijalun wasu mazaje za su tashi cikin ku qulubuhum qulubu shayatin zukatan su irin zukatan shedannu ne fi jismanin ins ko kuma inis idan muka dauke shi fi jismanin ins cikin ma'ana jukkuna jukukkunan su irin na mutane ne ko kuma inis ma'ana jikunkunansu irin na 'yan mata ne kenan suna da kyawawan jikunkuna amma zukatansu irin na shaɗannu ne ga su da jikunkuna na mutane amma zukatansu na shaɗannu ne ƙala sai manza Allah ƙala sai ya ce ƙultu sai na ce kaifa asna'u ya rasulallah me zan yi ya manza Allah in adraktu zalika in na riski wannan ma'ana in rayuwata ta gwada mini wannan lokacin ƙala sai manzo Allah ya ce tasma aka saurara ma shugaban wa tuti aka yi da'a wa inda raba zaharaka ko da ko ya bigi bayanka wa akhadha malaka ya karbi dukiyarka fasma wa ati ka saurara ka yi da'a rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi kenan za a yi shugabannin da ba su ma da tausayi ma kwata kwata zukatansu irin na shedannu ne amma duk da wannan manzo Allah ya ce ku yi da'a وقد سار على هذا المنهج الحكيم حقيقه sun tayi akan wannan manhaji wanda yake tsararre al'ulama'ur rabbaniyun malamai waɗanda suke masu tarbiyya munzu zamanin sahaba tun zamanin sahabbai ila zamanina har zuwa zamaninmu ƙala abu darda'i radiyallahu anhu abu darda'i Allah yadda da shi ya ce iyakun wala'anul umara ka shaidinku da la'antar shugabannu fa inna la'anahum domin la'antar fa inna la'anahum alhaliqa wa bughdhum alaqira qila ya abu darda kaifa nasna'u yace ku daina la'antar shugabannu ko yace saboda fa inna la'anahum alhaliqa saboda la'antar su haka ne saboda la'antarsu yana aske yana ma'ana kwashe duk wani alkhairi ƙarshe ma'ana in suka zamanto la'antattu ku ne za ku shiga cikin abin nan bane wa buguduhumul aqira sannan kuma ƙiyayya da su yana ƙara haddasa su ma ku da abin nan ɗinsu ƙila sai aka ce ya aba darda ya kai aba darda fa kaifa nasna'u ya zami idza ra'ayna minhum ma la nuhibbu in muka ga abin da ba mu so a gare su qala yace isbiru ku yi hakuri fa inna allaha domin lalle Allah idza ra'a zalika minhum in Allah ya ga wannan daga gare su hasbuhum ankum bil mauti sai Allah ma'ana ya ishe su game da ku da mutuwa ma'ana sai Allah ya karbe su ya kashe su a huta ko wa mawqifu sahabi al-faqih matsayin wannan sahabi mai fahimta Abdullah bin Umar radiyallahu anhu min inkari khuruj ahli al-hirra min ahli al-madina da yayi inkari wa waɗanda suka yi tawaye mutanen hirra daga cikin mutanen madina suka yi ma ala yazid bin muawiya yazid dan muawiya wannan mashhurin ne abu ne wanda yake shahararre in an karanta tarihi za a gani kama fi sahih muslim kamar yanda yazo a cikin sahih muslim annahu jaa ibnu umar abdullahi dan umar yazo ila abdullahi ibn muti wajen abdullahi dan muti hina ma naza'u bai'ata yazid lokacin da ma'ana suka cire abin nan mubaya'a ga yazid suka kiya qala sai ibn muti ibn matsi ya ce iturahu li abi abdurrahmani wisada ku jefa ma abi abdurrahmani ma'ana wani abin tallaban kai matashin kai haka faƙala sai ce inni lam ati li ajlisa ban zo don in zauna ba a taituka na zo wajenka ne li uhaddisuka hadisan don in baka labarin wani hadisi sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun haddasa bi hadis yani khalqu ta'a sannan sai ya bashi labarin hadisin da yake magana ma'ana kin yin da'a ga shugaba wa manhaj abdullahi bin umar manhaji na abdullahi dan umar radiyallahu anhu fil fitnati a cikin fitina wal firqa ko da kuma wa'annan jama'an da suka yi wannan fitina ko kuma wal firqa ko kuma da rabuwa a namuzaj amali ma'ana wani misali ne na aiki li tatbiqi sunna dan dabbakar da sunna fi babu sam'i wa ta'a a cikin babe na saurara ma shugaba da yi ma shugabannu da'a wa luzumul jama'a da luzumtar jama'a wa hurmatud dima da kuma alhurmar jini jina ne bai halitta a zubar da su akan banza ba yan bari an yasira alaihi kullu muttabi'in lisunna ya kamata duk wanda yake bin sunna ya tafi akan wannan manhaji irin na Abdullahi bin Umar wa qad lazima kibaru sahaba wa tabi'in wa ahli baitin nubuwa haqiqa manya-manyan sahabbai da tabi'ai wa ahali baitin nubuwa da kuma ahalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun lizimci as-sam'u wa ta'a saurara mu shugabannu da yin da'a li yazida ga yazid walam yushariku ahli al-hirra fil khuruj alayhi busu tarayya ba tare da waɗannan ahli hirra wajen yi ma yazid bin muawiya tawaye an samu manya-manyan sahabbai da tabi'ai hadda ma ahalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi mishi mubaya sun mishi da'a قال أبو جعفر الباقر أبو جعفر الباقر يتي لم يخرج أحد من آل أبي طالب wani daga cikin ma'ana iyalin ali abin nan abi talib babu wani wanda ya tawaye wala min bani abdulmuttalib ko kuma bani abdulmuttalib ba wanda ya tawaye a ayyamil hirra dukkansu sun yi mubaya'a ga shugaban وقال الزبير بن عدي زبير بن عدي يتي أتينا أنس بن مالك من زوجان أنس بن مالك رضي الله عنه يدى الله تقار تبت أغريشي فشكونا إليه مككي مشكوكا ما نلقى من الحجاج إرم بلائي دا مصيبة دا مكي هدوها دا إتا دا حجاج بن يوسف هو يسن تاريخ شكون فقال سيتي اصبروا كتيكو يهقولي فإنه لا يأتي زمانه ya ce babu wani zamani da zai zo illa wallazi ba da sharrun minhu wanda zai zo bayan shi ya yi shi sharri ku yanzu kuna ganin kuna cikin sharri ko to zamanin da zai zo bayan ku ya hina ku sharri kuma haka ne har duniya ta tashi eh haka ne har duniya ta tashi duka waɗannan fitattunu da suke faruwa alamu ne tashin kiyama da mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya bada labarin in ka duba manya-manyan duk wasu alamu da manza Allah ya faɗi na fitintunu galibinsu sun haru abinda suka rage maɗiyayensu manya-manya daga cikinsu wai yanzu fitintunun da suke tashi kuna ganin karewa za su akwarar da za a dawo a zauna lahiya sai da an ji aljanna ina mata an fahimta eh sai dai shi yasa yake cewa babu wani lokaci da zai zufaci wanda zai zuba shi yayi shi shari sai dai a samu sauki amma fitintun malan sai dai Allah dai ya sauki yace hatta talqaw rabbakum sai kun hadu da ubangijinku yace sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam wannan magana naji ta ne daga annabinku sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rawahu al-bukhari وقال الحسن البصري يتي اعلم آفاك الله كسني الله سبحانه وتعالى معناه يباك قوش الله فيها أن جور الملوك نقمة من نقم الله ذالنت ما سملكي وتعذابا تي دغ عذاب ubangiji Allah subhanahu wataala wa niqamullahi azabobin Allah la tulaqi la tulaqa bisuyuf wa innama tuttaqa watustadfa'u biddu'a ma'ana azabobin Allah kamun Allah ma'ana ba a haɗuwa da su da makamai wa inna ma tuttaqa ana neman kariya gare su ne wa tustadfa a tunkuɗe su bid du'a da addu'a ko wa tauba da tuba zuwa ga Allah wal inamatu da komawa zuwa ga Allah wal iqla'u an zunubi da cirata a bar zunubai shine maganin su shine maganin mi zalincin minene shugabannu idan kun ga shugabanninku na zaluntanku suna matsa muku kuna cikin matsi to ku dibi kawunanku in kun ɗauki makamai ba ku iya maganin abin maganin abin shi ne mi addu'a da tuba da mai da komawa ga Allah da kuma cirata daga zunubai ba bayyana imamu sunna malamin sunna ya bayyana anna islah al-hakim la yakunu bi uslubil muwajaha wal qital cewa anna islah al-hakim gyara hakimi la yakunu bi uslubil muwajahati baya kasancewa da ma'ana salo na hoto na hoto gaba da gaba wal qital da yaki wa inna ma yakunu bit tawbati wad du'a gyaran shi yana kasancewa ne da tuba zuwa ga Allah in kuka ga Allah ya jarrabe ku da miyagun shugabannu suna kuntata muku to ku dibi kawunan ku koma ku tuba ga Allah wa du'a da addu'a wa islahil amal da gyara aiki wa nasiha ko da kuma nasiha kama qala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yace wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir abinda ya same ku na wata musiba sanadiyar abin da hannayenku suka aikata ne Allah ma yana kau da kai ga yawa da abin da kuke aikatawa wa qalil hasan al-basri hasan al-basri ya kuli yana cewa innal hajjaj lalla hajjaj azabullah azaba ce ta Allah fala tadfa'u azaballah bi aydikum ba ku iya tunkuɗe azabar Allah da hannuwanku walakin alaikum bil istikanati wat tadarrui yana akan kumi ƙasƙantar da kanku wa ristikanati ma'ana da mai da kanku ƙasa fa innahu ta'ala ya ƙo Allah ta'ala yana cewa walaƙar a kazinahun bil azabi fa mastakanu li rabbihim wa ma ya tadarra'u haƙiƙa Allah ta'ala ya ce mun kama su da azaba amma da muka kama su da azaba ma'ana ba su ƙasƙantar da kansu ba sannan ba su mai da kansu bayu ba saboda haka sai azabar ta ci gaba wa amma rukubul hamasil khiyar mundabitun bishar'i wa isaratul fitan amma a hau hamasa eh wanda yake na nuna kishi mundabitun bishar'i wa isaratul fitan wa tahrid ash-shabab ala al-muzaharat wal musadamat was sawrat ضد الحكام الظلمه فمنهج sa'ir sa'irun ala tariqatil khawarij amma a rika nuna hamasa wanda za a zo ana mundabitun bi shar'i ana hada shi da kaman wani tsari na shari'a a ce ai yancin mu ne da sauransu da abin da ya kama da wannan wa isaratul fitan da tayar da fitintunu wa tahridil shabab da kwadaitar da matasa alal muzaharat akan mai abin nan eh, zanga-zanga wal musadamat da kuma haɗuwa da su da 'yan sanda ana bugon juna ana jihar juna wasaurat da kuma tawaye duddul hukam a wajen shugabannu azzalama waɗanda suke azzalimai fa manhaji wannan manhaji ne sa'irun ala tariqil khawarij wanda yake tahiya akan hanyar khawarij mukhalifin lissunna ya saba ma sunna kharijun an jadati a immati sunna kuma ya huta daga ma'ana malaman sunna na gaske na kwarai wa ya tarattabu alaihi fasadun aridin kuma irin wannan akan samu banna mai haɗi ta faru a ƙarƙashin shi wa tabdid liqaqati shabab kuma wannan zai iya zamantowa dalilin da za a karya duk wani ma'ana ƙarfi na waɗannan matasan wata akhirun lidda'awati kuma zai jinkirtar da kira ma zuwa ga Allah dan in babu zaman lahiya ba mai sauraron ka ko ka zo kana cewa qala Allahu qala rasulu ko wa tashwihul lid kuma wannan shahwa ma addini kashin kaji ne ko sai a ce dama ai shine fitinta haka aka tai aka aka so a bata ma addini abin nan suna a duniya wa tanfirin nasi an ittiba'il haqqi da kuma kore mutane daga bin gaskiya wa qad sabata fashluhu fil waqi'il mushahid kuma karyewar wannan da watsewar wannan ya riga ya tabbata a cikin wasu abubuwa da suka abku waɗanda an gane su can baya da haka wayan bagilil mu'min ya kamata ga dukkan mai imani an ya kuna nasihan li imami ya zamanto mai tafsasawa ne ma'ana mai fatan alkhairi ne ga shugaban shi harisan mai kwaɗayi ne ala husulil khairi akan samuwa alheri wasalamati da kuma zaman lahiya lil mushama'i ga al'umma kama fi sahihi muslim kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim hadisin tamimu dari ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace addinun nasiha ko addini nasiha ne salasin hasso uku kunna sai muka ce ya rasulullah ya manzan Allah ga wa yake zama nasiha kala sai manzo Allah ya ce lillahi ga Allah addini nasiha ne ga Allah ya addini zai zama ta nasiha ga Allah shine bin dokokin ubangiji Allah subhanahu wataala wali kitabihi addini nasiha ne ga littafin Allah shine karanta alqur'ani da iya karatun shi da sanin ma'anonin shi da aiki da dokokin alqur'ani in kai haka kai nasiha ga mi ga alqur'ani wali rasulihi addini nasiha ne ga manzon Allah kaka addini zai zama tuwa nasiha ga manzon Allah shine bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da zaka kai shi ma'ana karkashin karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallam wali a'immatul muslimin addini nasiha ne ga jagororin musulmi shine yi musu biyayya cikin abin da ba saban Allah ba wa ammatihim addini nasiha ne ga gamagarin mutane shine a karantar da su dokokin ubangiji Allah subhanahu wataala in aka yi haka an musulmi an musu nasiha wa fi hadisin akar a wani hadisi manzo Allah ya ce wa anta nasahu min wulatil umuri wulati ne ko ko kuma wallahu Allah amrakum ne haka nan ne wa antu nasihu ma'ana ku sauƙaƙa ku tausasa wa man wallahu Allah amrakum wanda Allah ya ɗora masa al'amarinku ma'ana jagorancinku wannan hadisi rawahu muslim muslim ya rawaito shi qala ibnu rajab ibnu rajab yace an-nasihatu li a'immatil muslimin nasiha ga jagororin musulmi fa hubbu salahuhum son gyaruwan musulmi wa rushduhum da shiriyarsu wa adluhum da yin adalcin su wa hubbu shima'il hanbali haka ne da kuma son haɗuwa na wa hubbu shima'i alhambali da san ma nan wani karin magan da san haɗuwar misali a ce wannan yana akan mazhaba ta hambaliya wannan yana akan mazhaba ta masu dukkan su haɗu su zama mai ɗaya akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa ammal ummatu wa ammal وأما الأمة عليهم وكها وأما الأمة أمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل ma'ana yana daga cikin game da abin da ya shahi al'umma wa ammal umma yani alaihim amma al'umma game da shugabannu wa karahatu iftiraq al'umma da kuma nuna kyama wa amma al'amma yani ummata alaihim haduwa akan shugabannu wa karahatu iftiraq al'ummata alaihim da kuma kyamar rabuwa al'umma a gare su wa tadayyun bi ta'atihim da kuma yin addini ta hanyar yi ma shugabannu da'a fi da'atillahi wannan duk da'a ne ga Allah azza wa jalla wal da kuma nuna kiyayya liman ra'al khuruj alaihim ga duk wanda yake da ra'ayin ayi ma shugabannu tawaye to a nuna mishi ma'ana kiyayya wa hubbu izazihim fi ta'atillahi azza wa jalla da kuma son ma'ana eh, girmama su a wajen mi wajen yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala wa min nasihati lil imami kuma yana daga cikin nasiha ga shugaba addu'a lahu yi masa addu'a bisalahi na Allah ya gyara halaye shi wal hidaya da kuma shari'a qala al fudail bin iyad fudail bin iyad yake cewa law anna li da'watun mustajabatun inda a ce ina da wata addu'a da na tabbatar wannan addu'ar tawa karɓaɓɓa ce a wajen Allah ya ce ma sayyartuha illa fil imami da wannan addu'a ba wanda zan ba ita sai shugaba eh ya ce inda ya san cikin addu'o'in shi wannan addu'a ya tabbatar tabbas wannan addu'a karɓaɓɓa ce a wurin Allah to da ya sanya ta wajen yi ma shugaba ita na Allah ya gyara shi ya gyara halayen shi ko kila lahu sai aka ce mishi wa kaifa zalika ya aba ali yaya haka zai zo ka ce addu'ar ka ka karbabba zaka ba shugaba ita ya kai baban ali qala yace mata sayyartuha fi nafsi duk lokacin da na sa wannan addu'a gare ni lam lam tajizni lam tujizni ba za ta huce ni ba kenan amfani na ne ni daya wa mata sayyartuha fil imami duk lokacin da na yi wannan addu'a ga shugaba, fa salahul imam gyaruwan shugaba salahul ibad wal bilad. Gyaruwa ne nami bayu gaba ɗaya da kuma garuruwa, kenan abin zai shahi kowa, kenan ƙara ya ƙaddamar da maslaha ta al'umma da maslaha tashi ta shi kaɗai. Hmm. gina kiyayya kan abin da ake nihi nan mutunan da yake da ra'ayin ya kamata a yi musu tawaye to shi wannan mutuna a nuna mishi kiyayya game da wannan ra'ayin nashi eh a kishi akan wannan ra'ayi nashi na aka ce faƙabila ibn al-mubarak jabhatahu wa qala ibn mubarak ya riƙe goshin shi haka sai ya ce ya mu'allimul khairi ya kai mai karantar da alkhairi mai yuhsinu hadha ghairuka wane ne ya kamata ya kyautata wannan da ba kai ba kai mai karanta da alkhairi kai ne ya kamata a gare ka ma'ana ka kyautata wannan ba waninka ba ko وقال أحمد ابن حنبل أحمد ابن حنبل yake cewa inni la'ad'u lahu yace wallahi ni ina ma shugaba addu'a ya'ani al-imam yana nihin shugaba bitasdid da dacewa wat tawfiq da kuma muwafaqa fil layl wan nahari dare da rana wat ta'ayid Allah ya karfafa shi wa ara zalika wajiban alayya ina ganin wannan wajibi ne a gare ni in ma shugaba ita ashe shugabanninmu suna da haƙƙi a kanmu musamman ma shugabanninmu na ƙungiyoyi na musulunci wa haza ya dullu ala salamati qulubis salaf wannan shike nuna lahiyar zukatan magabata wa nusihihim lil a'imma da kuma tausasa wa su ga shugabanninsu wa mahabbatihum lil umma da kuma san alherin da suke ma al'umma wal mashru'u fi nasihati al iman abinda aka shar'anta a cikin abin nan nasiha ga shugaba wa wa'azihi da yi mishi wa'azi in ta kama al-israru fi nasihati lahu in za a yi mishi shugaba nasiha ko za a yi mishi wa'azi to za a yi mishi ne a boye ina ba ta an fahimta sai ka nemi daman da za ka same shi wani abu ya kama na wa'azi sai ka yi mishi a asirce ba wai kawo mun bari ka ce wallahi shugaban nan wallahi ka ji tsoron Allah ai kaza ba daidai bane kaza a'a ha ba jama'a ba ai ma jagora haka to wani wasu ya kira suna ko oh ka ga bai ba ba haka ake ma jagorori ba da a nuna ma mutane irin kimar shugabannu ko wa adamul jahari biha da rashin bayyana wannan nasiha والرفق كما وجن نصيحة أتفسسا والتلطف معنا أتفسسا معه جمد تارد الشوغبا لتكون أحرى في القبول دن نصيحة تزمنتو ما في چنچنتا وجن كرقوا وأبعد من أن الفتنة كما تزمنتو ما في نيسان ترفتنة وتتحقق المصلحة سي مصلحة تبتا بذلك دليل ون لما rawa ibn abi asim saboda abinda ibn abi asim ya rawaito wa ghairuhu da waninsa an iyad bin ghanam daga iyad dan ghanam radiyallahu anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace man ra'a man arada an yansiha li zai sultan wanda yake son yayi ma wani ma'abuci sarauta ko kuma wani matsayi nasiha fala yubiduhu alaniya kada ya bayyana mishi karara wal ya akhudh bi yadihi ya kama hannun shi fa in sami'a minhu in ya saurare shi fa zaka dama abin da yake so ya ji ya saurare shi kuma ya saurare shi wa illa in ma bai saurare shi ba addalladhi alaihi abin da yake akan ka ka isar ina ba ta an fahimta eh amma sai kaga a zo ana taro shugaba na cikin taron wai wa'azi ne na aima shugaba mutum ya ta daga murya wallahi kuma ai shugaban kuma kaza ne kaza kaza kaza ba haka ake ba kamar da an wace ka kama hannun shi kamar da shige eh wa fi sahihaini yazo a cikin sahih bukhari da muslim eh lamma qabila lima qila ko li usama bin zaid lamma qila li usama bin zaid lokacin da aka ce ma usama dan zaid ala tadkhul ala usman fatukallimuhu ba za ka shiga wajen Usman bin Affan kamar je kai mishi magana ba fa qala sai yace atarawna anni la ukallimuhu ku a ganin ku ba zan mishi magana ba illa an asma'ukum sai in naji yadda ku eh ku a ganin ku la ukallimuhu ban mishi magana ne ko ku a'a illa an as illa menene illa usmi'ukum sai na ji yadda ku lokacin nan ne na mai magana yace wallahi laqad kallamtuhu yace na mai magana fi ma baini wa bainahu tsakani na da shi ma duna an aftaha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahahu da haka yace na mai magana da ni da shi da haka ma duna an aftaha amran ni ba zan buɗe wani al'amari ba wanda la uhibbu an akuna awwala man fatahahu in zaman tuni ne farkon wanda ya buɗe shi cin zarafin shugabanni gaban al'umma ka gani ko da ana bin wannan tsari ana samun rigima a to amma izharu ma'aib sultan amma bayyana aibobin shugaba wa nis'uhu fawqa ru'usil manabir da yi mai nasiha saman mimburori fa maslakun wannan mashiga ce mukhalifin lissunna wanda ya saba musunna wa tariqul lil fitna kuma hanya ce ta fitina wa shi'aru li ahli bid'i kuma alama ce ta yan bid'a wa fatuhu baban min ash-sharri kuma bude wata koha ce ta sharri wadda la yumkinu ighlaquhu bayyuwa kuma arihatin an bude ta لأن ذلك يغير صدور دحماء الناس wannan ma'ana zai motsar da ƙiraza da zukatan wawaye daga cikin mutane wa juhaluhum da jahilansu fatashtadda yani ghiratahum sai kishinsu ma'ana yayi tsanani wa yusi'una zanna su rika munanta zato fayasra'una littakfir wal khuruj sai su yi sauri su dinga kafirtawa suna tawaye yuridun al-islaha suna cewa ai suna son gyara ne lokacin da aka yi ina ga lokacin sharli'in nan ne da ni da shugaba da wani mahuto daga masallacin shugaba mun zo kan wata kwana sai muka iska fitina ta tashi lega sun zo suna ta kone-kone sai muka yi fakin muka shiga wani shago na wani malami da aka ce mala yaƙo muna ganin yara suna ta fashe sun zo sun fashe wani gidan giya sun shiga sun ɗauko kashe kashe na giya suna ajiyewa sai wani ya ɗauki kwalbar giya ya buɗe ya sha ya sha ya sha ya sha sannan sai ce Allahu akbar haula duhama yani su dama irin wannan suke so da irin wannan ta samu daɗa sun samu abin da suke so wai mutum sai ya sha giya ya sha ya sha sannan ya riƙe kwalbar giya ce Allahu akbar eh wai kishin addini wai ka gani kenan irin wannan fayafsiduna min haisu la yash'urun sai su dinga banna ta inda ma basu sani ba li'annahum la yad'una al-umura fi nisabiha saboda ba su aje al'amurra a wajen da ya kamata a aje su qala shaykh bin bas bin bas rahimahullah yace laysa min min manhaj salaf baya daga cikin manhajin magabata التشهير بعيوب الولاد shaharantar da mi aibobin shugabannu ya zamanto abu ne wanda ya shahara a cikin al'umma ba su da aiki sai ma'ana bayyana aibobi ƙarara wa zakara zalik wa zikiru zalika alal manabir yace da ambaton wannan akan mimbarori yace li anna zalika yufdi ila linqilabat wannan yana sanya ma'ana juyawa al'amurra daga ciki sai ka ga an yi mu shugabannu waye ƙarshe abu ya zamanto ƙarshe ma har a tumɓike su ma wa adamu sam'i wa ta'a kuma wannan zai sa a ƙi saurara ma shugabannu a ƙi yi musu ɗa'a ko fil ma'ruf a cikin abin da yake alkhairi wanda babu sabo a ciki wa yufdi ila al-khuruj kuma zai sa tawaye alladhi yadurru wanda zai rika cutarwa wala yanfa'u ba zai amfanar ba mala yace walakin at-tariqatul yani muttabi'a sai dai hanya wacce ya kamata a bi ko kuma abin bi inda salafi a wajen magabata an-nasihatu fima bainahum wa bainas sultan game da nasiha tsakaninsu da wanda yake shugaba kenan su samu dama wacce za su kai ga shugaban su mai nasiha daga su sai shi walkitabatu ilaihi in babu daman a haɗu da shi to a rubuta mishi takarda sai a rubuta takarda a zana duk abin da ake so a mai nasiha a cikin wannan takarda kamar yadda ƙungiyoyinmu na sunna suke yi awil littisali bil ulama'i alladhina yattasiluna bihi koko a haɗu da malaman da suke kaiwa gare shi hatta yuwajjaha ila alkhairi har a huskantar da shi zuwa ga abin da yake alkhairi wa inkaril munkar sannan kuma a mai inkarin wani abin kyama yakunu min duni zikril fa'il ko ba tare ma'ana da an ambaci wanda ya aikata ba fa yunkaru zina wa yunkaru al-khamr wa yunkarun riba ma'ana a nuna inkarin zina da kuma shan giya wa yunkarun riba da cin riba min duni zikiri man fa'alahu ba tare da an ce wane ya aikata ba ko kuma shi ya aikata a ce mai abu kaza na faruwa a cikin ƙasa tarbiyya ta lalace ana kaza ana kaza ana zina ana filim ana ma'ana ɓata tarbiyyar yara ana koya ma yara yadda za su rika saduwa da juna ana kaza ana kaza ba tare da an ce suwani da suwani suka yi ba ina fata an fahimta wannan kenan wayun abin nan riba min duni zikiri man fa'ala wa yakfi inkarul ma'asi ya isa ma'ana zama kyamar sabo wa tahzir minha da tsoratarwa game da sabo min gairi anna fulanan ya fa'aluha ba tare da an ce wane yana yi ba ko wane ne ke yi la hakim wala gair hakim hakimi ne ko wanda ba hakimi ba a dai inkarin abin walamma fatahu sharra fi zaman usman radiyallahu anhu ya ce lokacin da suka buɗe sharri na fitina a zamanin Usman Allah ya ƙara mashi yarda wa an karu ala Usman jaharatan suka yi ma usmanu suka nuna ma usmanu inkari ma'ana muso suka kya- suka nuna mishi kyama a bayyane tammatil fitnatu fitnatul qital sai fitinar yaƙi ta cika wal fasadi da banna alladhi la yazalu an-nasu fi atharihi ila al-yawm mutane ba su gushe ba a cikin ma'ana gurabun wannan har yanzu hatta hasalatul fitnatu baina ali wa muawiya har fitina ta faru tsakanin ali da muawiya wa qutila usman wa ali aka kashe usmanu da ali bi asbabi zalika dalilin wannan wa qutila jam'un kathir aka kashe ma'ana tarin al'umma mina sahaba daga cikin sahabbai wa ghairuhum da ma waɗanda ba su ba bi asbabil inkari alali saboda dalilan inkari na bayyane wa zikirul uyub da kuma ambatan aibobi alaina hatta yani alanan a bayyane hatta abgadan nasu waliya amrihim amrahum amruhum sai da mutane suka kyamaci shugabansu wa hatta qataluhu har ma suka kashe shi ƙarshe usman yankan rago suka mai yana karatu alqur'ani nas'alullah afiya muna roƙon ubangiji Allah subhanahu wataala ya kawo sauki don haka walhasilu kenan abinda zamu samu gaba ɗaya cikin wannan anna asala sam'a wa ta'a asalin saurara ma shugaba da yi masa da'a lil a'immati ga shugabannu bil ma'ruf a cikin abin da babu sabo ne ko wasabru ala zulmihim haƙuri akan zalincin shugabannu sabitun wannan abu ne tabbatacce bil kitabi was sunnati sahiha al mutawatira a cikin alkur'ani da kuma sunna ingatacciya almutawatira mai tarin yawa sannan kuma wa ijma'u salaful umma da haduwar magabata na al'umma wa man taraka hadha al-asl wanda ya bar wannan asalin aw ta'ana fihi ko yayi suka a cikin shi ko faqad salaka maslaka ahli al-bid'ah ya shiga mashigar yan bid'ah المخالفين للسنة وإن سكي سابا من السنة فاستمسك أيها السني يا كيدن سنة كيرقو بطاعة الإمام الشرعي ma'ana da biyayya ga shugaba wanda yake na shari'a wanda aka shar'anta ko wa tibbi dalika nafsan kuma ka ji daɗin yin haka a ranka ta'abbudan lillahi saboda bauta ne ga Allah wa kun minal muttabi'ina lis-sunnah kuma ka zamanto daga masu bin sunna wa madhhabis salaf da magabata nagari wa in muni'ita haqqaka ko da ku an hana maka haƙƙinka wa kunta mazluman ka zamanto wanda aka zalunta wa alam ka sani anna ta'atal imam biyayya ga shugaba simamun lil aman madauri ne nabi na zaman lahiya fil mujtama'i a cikin al'umma ya hasulu biha al-istiqrar da biyayya ne ga shugaba ake samun madaurin zaman lahiya wanda tabbatuwa zai faru da shi a cikin al'umma wa ya tahaqqaqu al-amn was-salama zaman lahiya da kwanciyar hankali kuma ya tabbata min al-fitani daga fitintunu wa tahqinu wa tuhqanu biha dima'ul muslimin kuma za a kare jinanan musulmi da wannan wa iyaka ka shedinka an takhda'a ka shedinka da yin yodara wa taktar kada ka yodaru kakka yarda a yodare ka wa taktaru ka rudu bi kalamil mukhalifin fi hadal bab da magana waɗanda suke sabawa a cikin wannan babin ko al muhawwinina li sha'anihi waɗanda suke wulaƙantar da sha'anin wannan babin was'al rabbaka ka roƙi ubangijinka athabat tabbatuwa ala sunna akan sunna hatta talqa rabbaka sai ka haɗu da ubangijinka wa aktafi bi hadha alqadari wallahu almuwaffiq ala sadaq dan takaita da wannan gwargwadon abin da aka samu Allah shine mai datarwa akan abin da adde wannan kuma shine karshen wannan muzakkira ta mu insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta a sai